الشيطان الرجيم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da 23 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a babu shakka wannan falala ce ta Allah subhanahu ta'ala
a ce Allah ya ba mu mutum damar riskar watan Ramadan a cikin waɗanda za a yi wannan azumin da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya musu rahama Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya sa mu cika da imani a wannan tafsirin bai buƙatar dogon shimfiɗa ko dogon sharan fage tunda ba sabo bane ɗaurawa ne za mu yi daga inda muka tsaya a cikin sarki ya ba mu ikon aiki da shi baraka wa ta'ala ya ba mu ikon faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu
معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
a daidai farkon wannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama bayani game da annabi Adam alaihi salatu wassalam da abin da ya faru tsakaninsa da mala'iku da kuma Iblis la'anatullahi alai da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mala'iku da su yi annabi adam sujada iblis allah ya mana bayanin cewa ya yi taurin kai ya ƙebi ya yi girman kai kuma ya kasance daga cikin wato ainihin kafirai waɗanda suka kafirce ma allah daga ƙarshe allah subhanahu wata'ala muka ji ya umarci annabi adam cewa da kai da matarka ku zauna a cikin gidan aljanna amma ga wata bishiya can ita kadai kar ku taba ta a cikin aljanna ku ci duk abin da ku ga dama a cikin gidan aljanna amma banda wancan bishiyar shaidan ya dinga musu wasuwasi ya dinga ziga su har ya kai ga ya ziga su sun ci wannan bishiyar wanda da karshe suka fahimci cewa lallai lallai sun saba ma Allah karshe suka tuba zuwa ga Allah kuma Allah madaukakin sarki ya yafe musu wannan ya zama dalilin da Allah ya ce da annabi Adam da Hawwa da zuriyarsu gaba daya da Iblis kowa ya sauko daga gidan aljanna a dawo duniya a ci gaba da rayuwa Allah ta'ala ya ce za ku rayu a cikin duniya na iya wani lokaci sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani ya ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun in shiriya ta zo muku daga gare ni to duk wanda ya bi shiriya ta babu tsoro ta tare da su kuma ba za su taba yin bakin ciki ba wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun wadanda suka karyata kuma suka kafulce mu ayoyinmu su ne 'yan wuta kuma za su dawoma a cikin wuta to bayan allah ya gama wannan bayani allah sai ya juyar da akalan maganan zuwa ga wasu mutane da ake kiransu da banu isra'il allah sai ya ce ya bani isra'il ya ku banu isra'il uzkuru ni'matiyar lati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomina ni'imata wacce na yi muku a ganai ni'imtar da ita a gare ku wa aufu bi ahdi kuma ku cika alkawari na ufi bi ahdikum ni ma sai in cika muku alkawarin ku wa iya ya farhabu ni kadai ku ji tsoro na wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum sannan ku yi imani da abin da na saukar wanda yake gaskata abin da ke tare da ku wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama farkon waɗanda za su kafirce mu ayoyina wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku sayi wato da ayoyina ku sayi ku musanya da ayoyina ku karbi wani farashi wanda yake dan kadan wa iya ya fattakun ni kadai ku ji tsoro na wala talbisul haqqa bil batil kar ku cako da ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa ku koye gaskiya wa antum ta'lamun a halin kuna sani waɗannan su ne ayoyin da malam ya karanta mana wanda za mu bi su daki-daki insha Allah ta'ala domin mu cire fa'idojin da ke ciki gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so. Ayan farko Allah ta'ala ya ce, Ya bani Isra'il, ya ku banu Isra'ila. A in an ce banu Isra'il ana nufin ‘ya'yan Isra'il, to, a hausance dai mun san in an ce ‘ya'ya bayi bukatan bayani, su ne wanda aka haife su. abinda muke baya muke bukatar bayani mu ji shine wane ne Isra'il din idan mun ji wane ne Isra'il din to anan zamu fahimci to lallai su waye ƴaƴan nashi Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen Allah madaukakin sarki masa rahama yake cewa fadin Allah ta'ala da yake cewa ya bani Isra'il ma'ana ayya aulada Isra'il ana nufin ya ku ƴaƴan Isra'il wal aslu fi bani asali a larabci idan aka ce bani to an ta kuna lizukur ana amfani da shi ne don a yi ishara zuwa ga maza shi ne sai a ce banuna shi ne ainihin banuna ko kuma banina maza kenan to lakin idza kanat li qabilatin sai dai in ana magana ne akan wata kabila auli ummati ko ana magana akan wata al'umman da shamilatu dhukura wal inath wanda ta kunshi maza da mata sai a ce bani to in an ce bani banuna ba sai an ce banat ba ba sai an ce banat ba saboda haka daga sanda aka ce ya bani to ya shafi duka mazansu da matansu gaba daya ya shafe su gaba daya daga kamar yadda Allah ne yake cewa ya bani adama kaga aka ce ya bani adama ana nufin ya ku ƴaƴan adam amma ba zallan maza ake nufi ba ana nufin ya ku ‘ya'yan adam maza da mata kowa ya shiga ciki daka to shi ne sai Allah ta'ala ya ce ya bari isra'il to sai malin ya ce wa isra'il shi kuma isra'il laƙabu yaqub ibn ishaq ibn ibrahim al-khalil shi ne laƙabin annabi yaqub ɗan annabi ishaqa ɗan annabi ibrahim khalilullah kenan in an ce ya bani isra'ila ana nufin ya bani yaquba ya ku ƴaƴan annabi yaqub saboda haka banu isra'ila sune ƴaƴan annabi yaqub to a larabci akan yi amfani da kalman ɗa ana nufin ko ɗa ko jika ko tattafa kunne ko kuma dai duk abin da ya biyo ta wannan salsala ɗin za a iya cewa wannan ɗan wane kamar yadda a Allah ya amfani da shi anan da cewa ya bani Isra'il ba wai ana nufin sai lallai ƴaƴan da shi Annabi Yaqub din ya haifa ba ya shafi ƴaƴansa da jikokinsa da waɗanda suka biyo ta wannan sansala na zuriyar su har zuwa tashin alkiyama shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗi a suratu Ali Imran yace kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa na'am كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم تعلمون إن كنتم صادقين Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il dukkanin abinci ya kasance halal ne ga banu Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai abinda Isra'il din ya haramta ma kansa min qabli an tunazzala taura gabanin a saukar da at-taura karkashin wannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu daga cikin kafirai suka zo suka same shi suka ce za mu yi maka wasu tambayoyi wanda waɗannan tambayoyin ba wanda zai san su in ba annabi ba da haka sai suka ce to muna so ka faɗa mana menene isra'il ya haramta ma kansa shine da Allah ya ce dukkanin abinci halal ne ga 'ya'yan isra'il sai abin da isra'il ya haramta ma kansa gabanin a saukar da attaura to menene shi isra'il din ya haramta ma kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wasu to yace musu to kun san cewa isra'il wanda shine yaqub haka manzo Allah ya faɗa anna isra'ila yaqub cewa isra'il wanda shine annabi yaqub yayi rashin lafiya mai tsanani wanda ta kai ga sanda ya bakance ma Allah cewa in Allah ya bashi lafiya to zai haramta ma kansa cin abin da ya fi so cikin abinci da kuma shan abin da ya fi so cikin abin sha wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda ya fi soyuwa zuwa gare shi a cikin abinci shine naman raƙumi abinda ya fi so a cikin abin sha kuma shine nonon raƙumi da aka sai ya haramta ma kansa muhallin shahid da sai annabi ya tabbatar da cewa Isra'il shine annabi Yaquba alaihi salatu wassalam saboda haka a anan da Allah tabaraka wata'ala yake magana akan ya bani Isra'il yana nufin ya ku zuriyan annabi yaqub alaihi salatu wassalamu to malamai suka ce kalmar isra'il abubuwa ne guda biyu kalmomi ne guda biyu wasu malamai suka ce wanda suka haɗu suka ba da ma'ana aka ce kalmar isra'il daga kalmar isra da kuma il to sai malamai suka ce ma'anan isra shine abdu bawa kenan a yaren nasu il ana amfani da shi suka ce shine Allah da haka sai suka ce ma'anan isra'il shine abdullah da haka il kaman jibra'il ne mika'il duka shine suka ce wannan duka yana nufin abdullah abdullah abdullah saboda haka kalmar isra'il yana nufin abdullahi kenan yana nufin bawan Allah saboda haka annabi yaqub alaihi salatu wassalam sunansa ko ya zama yaqub ko a kira shi da isra'il ko kuma a kira shi da abdullah saboda haka isra'il suka ce yana nufin bawan Allah yana nufin wanda ya zage dantse wajen yin biyayya ma Allah subhanahu wata'ala sannan anan mun san cewa annabi yaqub annabi ne mai karamci annabi ne wanda yake da matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala to shine wasu malaman irin su Sheikh Mustapha Al-Adawi yake cewa anan Allah ya tashi magana da banu Isra'ila sai ya jingina su zuwa ga mahaifinsu sai ce ya bani Isra'ila ya ku ɗayan Isra'il mecece fa'idar anan wajen da yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira su ya jingina su zuwa ga mahaifinsu ko kuma kakansu shine idan aka ce ya ku ƴaƴan bawan Allah kuma ku zama bayin Allah ku zama nagaltattu shine suka ce to abinda ake nufi shine ai ya auladan nabiyil karim yaqub kunu salihin kurama atqiya ka abiku ku zama salihai nagartattu masu tsoron Allah irin mahaifinku ma'ana ku yi koyi da mahaifinku shine kamar yadda Allah subhanahu wataala yake magana game da abinda mutanen nana Maryam mahaifiyar Annabi Isa suka gaya mata lokacin da suka ganta da suka ce mata ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya suka ce ya ukhta haruna yake yar uwar harun ma kana abuki ra'a sau babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki kuma ba karuwa bace ma'ana tunda babanki ba mutumin banza bane mahaifiyarki ba karuwa bace to ke ma fa ba a tsammanin ki zama karuwa ai na kika samu da ya aka kika samu da kamar ana ma suna mamakin ta yaya ke zaki zama mutumiyar banza har ki haifo da a hanyar banza saboda ba su san ta ina ta samu shi ba bayan mahaifinki da mahaifiyarki duk ba mutanen banza bane ashe abinda ake nuna mana shine ishara ce Allah tabaraka wa ta'ala anan yake ma banu Isra'ila cewa ya ku ƴaƴan Isra'il ku zama irin mahaifinku ku zama irin babanku ku zama irin mahaifinku wannan yana nuna mana cewa yana daga cikin abinda uba zai yi ma ƴaƴansa na gata shine ya rike musu mutuncin su ta hanyar shi kare zama mutumin banza kare zama mutumin banza shi kar ya zama a cikin unguwa ana ishara ko misali da shi akan harkar banza a wayi gari a ce ɗa yana yawo cikin unguwa amma in ana buga misalin masu ashariya masu shaye-shaye masu sara suka masu kaza a cikin unguwa sai a buga misali da ubansa wannan uba bai cika cikakken uba ba bai tsare ma 'ya'yansa mutuncinsu ba Allah ya kiyaye saboda haka shine a Sheikh Mustafa Al-Adawi yace to fa wajhul istifadati fi da'wati ila Allah annana nukhatibun nasa inda zamu fahimci fa'ida zamu cire fa'ida anan wajen da'awa ko kira zuwa ga Allah ko yi wa mutane wa'azi shine fa naqulu sai mu ce yabna shuja baridil abdal sai mu ce ya kai dan jarumi tinkari wa'annan mutanen banza ma'ana mu ce babanka jarumi ne kai karka zama rago yabna al-hasan tasaddaq ya kai ɗan wanda yake mai kyautatawa kai ma kai sadaka ya bin al'alim ta'allam ya kai ɗan malam je kai karatu babanka malami ne bai kamata kai ka zama jahili ba wani hawi zalika min wujuhi listijashati wallahu ta'ala alam da hanyoyi daban-daban wannan wanda zai ƙara ma mutum ƙwari ya ƙara ma mutum ƙarfin gwiwa da haka Allah sai kira su da cewa ya bani Isra'ila sannan abu na gaba shine a larabci duk sanda aka zo kiran mutum aka yi amfani da wannan ya ya unnida don a kira shi alama ce ta cewa akwai girmamawa a ciki akwai girmamawa a ciki shi yasa aka ce idan mutum ya zo addu'a zai kira ubangiji ba zai ce rabbi rabbi rabbi rabbi ba sai ya ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi saboda girmama saboda girmamawa saboda ya girmama ubangijinsa subhanahu wata'ala saboda haka ana amfani da wannan ne a larabce in mutum ana girmama sai a ce ya fulan ya wani ya abdullah ya abdurrahman ya aisha ya fatima sai a yi amfani da wannan don a girmama shi don a mutunta shi duka dai wannan yana nuna mana ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ga duk wanda yake so ya kira zuwa ga Allah kuma a fahimce shi to dole ya yi amfani da usulubi mai kyau Allah ta'ala ya samu dace da haka Allah sai ya ce ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il sai ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na wanda na ni'imtar da su akan ku ku tuna ni'imomi na wanda na ni'imtar da su akan ku ni'imomi na wanda na yi muku su menene ma'anan tuna ni'ima anan menene ma'anan tunawa to tuna ni'ima idan an ce ka tuna ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yayi maka ya shafi tunawa bangare biyu na farko ya shafi tuna wato tunawa da harshe sannan ya shafi tunawa da zuciya tuna ni'ima da zuciya shine matakin farko shine gamsuwa da cewa ba wanda ya maka wannan ni'imar in ba Allah ba kai yi ikirafi a zuciyarka cewa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk ni'imar da ka samu to ka same ta ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala sannan a koyaushe ka dinga hararo kana kallon irin ni'imomin da Allah ya maka wannan zai kara maka karfin gwiwa wajen yi ma Allah biyayya da kuma ja baya game da abin da ya shafi sabon Allah idan ka tuna ni'imomin da Allah ya maka ya maka ni'imar ido wani tunda aka haife shi a makaho ne bai taba gani ba sai ka yi iya bakin kokari wajen kame idon nan daga kallon abin da Allah ya haramta ya maka kunne kana ji wani kurma ne shi tun haihuwarsa wani yanzu yanda muke zaune a tare a nan mu saurari tafsirin qur'ani wani baya iya ji ko da mun faɗa ba zai ji ba saboda Allah bai masa wannan ni'imar ba ashe to ni ya kamata in sarrafa ni'imar da Allah ya mun wajen jin abin da Allah ya halatta wani gurgu ne shi tun haihuwarsa bai taba takawa ba ashe ni da Allah ya mun ni'imomi na kafafuwa zan kai komo a cikin gari yadda na so zan yi kai komo a cikin Bauchi ko a cikin Gombe ko a Kaduna ko a duk garin da nake in yi kai komo yadda na so ashe ya kamata in tuna cewa Allah ya mun ni'ima kar Allah ya hangi kafata a inda baya so shine tuna ni'ima kenan sannan tunawa da harshe shine kar Allah subhanahu wataala yazo ya yi maka ni'ima amma kai kullun abin da kake jira shine ina ne za a yi raki ina ne waɗanda za su haɗu su yi korafi kai ma ka zauna ku yi korafi tare da su to wannan Allah maɗaukakin sarki a baya son su Allah maɗaukakin sarki baya son haka saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomina waɗanda nayi muku ni'imomina wanda nayi muku na ni'imtar da su a zuwa gare ku shine imamul qurtubi yake cewa a fa zikru bil qalbi diddun nisyan tuna ni'ima da zuciya shine kishiyar mantuwa kar ka manta da ni'imar da Allah ya maka wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku zama irin waɗanda suka manta Allah suka manta ni'imomin da Allah ya musu suka manta abinda Allah ya musu Allah sai ya mantar da su kawunan su wa dhikru bil lisani diddul insat zikiri ambato tunawa da harshe shine wato kishiyar yin shiru in Allah ya maka ni'ima to ana bukatar ya zama cewa ni'imar nan wato bakinka kullum yana itirafi wajen godiya ma Allah da harshe sannan kuma duk sanda aka zo ana korafi ana rage akwai matsala babu abinci babu kaza a ce to ni alhamdulillah Allah ya rufa mun asiri shine Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ni'imar da ubangijinka ya maka to ka bada labarin cewa Allah ya maka kar ka zama ka siffanta da mummunan siffan da Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru الإنسان خلق هلوءا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا karka zuwa karka zama Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a dan adam an halicce shi yana da yawan ruwa yana da bakin ruwa idza massahu sharru jazua idan sharri ya same shi to akwai raki akwai sulutu akwai korafi wai za masahu alkhairu manu'a in alkhairi ya same shi kuma sai zama marwaci sai zama marwaci to kar mutun ya zama haka da haka uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum Allah ya ce musu ku tuna ni'imomina da na ni'imtar da su zuwa gare ku to malamai sun yi sabani akan waɗannan ni'imomi ne Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da banu Isra'ila da Allah yake ce musu kutuna wasu malamai suka ce ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su su ne waɗanda insha Allah za mu zo kansu nan gaba yadda Allah subhanahu wata'ala yake musu bayani akan wato ni'imomin da Allah ya musu tun daga inda Allah yake cewa wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab Allah tabaaraka wa ta'ala da yake lissafa musu irin ni'imomin da ya musu tun daga yanda ya tseratar da su daga banu isra'ila daga wato sharrin fir'auna da kuma mutanensa har zuwa inda Allah subhanahu wata'ala ya lissafa wasu malamai suka ce wajen ni'imomi guda goma Allah tabaraka wata'ala ya lissafa na farko da yace mun tseratar da ku da banu isra'ila sannan na biyu yace wa iz faraqna bikumul bahr mun raba teku mun sa kun zo da ku wuce ga fir'auna a bayan ku ga teku gabanku mun sa annabi Musa ya bugi teku da sandansa teku ya rabe ya dare kun wuce sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya kashe su ko ya sumar da su kuma ya sake ta da su sannan Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima ta yanda ya sa giragizai suka zo suna musu inuwa sannan ya saukar musu da almanna wa salwa daga aljanna wanda duk insha Allah in mun zukan ayan zamu yi bayanin su sannan sun saba ma Allah Allah ya ce thumma afauna ankum min ba'di zalika mun yi muku ni'ima sannan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani yace a zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum kun tuba kuma Allah ya karbi tubanku sannan na bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala yace naghfir lakum khatayakum zamu gafarta muku laifukanku sannan na takwas da Allah yace wa iz ataina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun mun ba annabi Musa littafi da abinda ke rabe ƙarya da gaskiya don ku shirya sannan kuma na tara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a Allah ya musu ni'ima ta yadda suka nemi ruwan sha ba su samu ba Allah ya ce ɗau sandanka ka bugi wato ainihin wannan dusan fanfajarat min husnata ashrata aina sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu ya fito sannan kuma a na goma daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya musu a jerin giyan wannan ayoyin shine Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da manzo kuma suka karyata amma daga baya da waɗanda suka tuba suka yi tuba zuwa ga Allah suka bauta wasu wato suka bauta ma ma al'ijin suka bauta ma dan marakin sa Allah subhanahu wata'ala da ƙarshe ya karbi tuban su ya yafe musu wayannan ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala ya musu wanda zamu ji su anan gaba insha Allah to amma wasu malamai sun ce ni'imomin da Allah tabaraka wata'ala ya yi ma banu Isra'ila sune kamar haka na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita su akan dukkanin mutanen da suke raye a lokacinsu duk mutanen da suke raye a zamaninsu to babu waɗanda Allah ya fifita su akan banu Isra'ila shine kamar yadda zamu iso zuwa ga ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin na fifita ku akan sauran talikai baki daya sannan kuma a wani wajen asuratul dukhan yake cewa wala qad najjayna bani isra'ila min al'adhabi al-muhin wala qad najjayna bani isra'ila min al'adhabi al-muhin min fir'aun innahu kana 'aliyan min al-musrifin ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين الله تبارك وتعالى يكتوى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين الله تعالى يكتوى حقيقة من tseratar da banu Isra'ila daga azaba ta wulaƙanci min fir'aun daga azaban da fir'auna yake musu innahu kana aliyan minal musrifin hakika fir'auna ya kasance daga matakin sama sama cikin mabarnata in kana neman mabarnaci can kololuwa to ka samu fir'auna sai yace wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alamin hakika mun zabe su mun daukake su a bisa ilimi mun fifita su akan sauran talikan da suke tare da su a wancan lokacin da haka Allah ya fifita su na biyu malamai suka ce shine Allah ya tseratar da su daga banu isra'ila daga wato fir'auna lokacin da yake azabtar da su lokacin da fir'auna yake azabtar da su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayanin irin azaban da ya musu yace inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiy'an fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shiy'an yastad'ifu ta'ifatan minhum يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين الله تبارك وتعالى كتوى إن فرعون على في الأرض lallai fir'auna yayi tsagawa yayi girman kai yayi shishigi yayi barna a bayan ƙasa waja'ala ahlaha shi'an ya rarraba mutanen wato misra ya sa su kashi-kashi ya stabda'ifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wani sashi daga cikinsu me yake yi shine yuzabbihu abna'ahum yana yanka ƴaƴansu maza wa yastahyi nisa'ahum sai ya kyale mata innahu kana minal mufsidin hakika ya kasance cikin maballata da haka a malamai suka ce to wannan yana daga cikin ni'iman da Allah ya musu sai Allah ya tsirar da su kamar yadda zamu ji a gaba da yake cewa wa idna jaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab sanda muka kutuna sanda muka tsiratar da ku daga banu isu daga wato sharrin fir'auna wanda da mutanensa wanda suke wato gana muku mugunyar azaba azaba mai muni suke ɗanɗana muku amma muka tsiratar da ku daga wato sharrinsu sannan daga ciki shine Allah subhanahu wata'ala ya nutsar da fir'auna a gaba gare su suna kallo suna gani akan idonsu ai kaga babu abin da yafi wannan daɗi a ce mutum makiyinka ne abokin gabanka ne ya bayyana maka kiyayya karara kuma kiyayyar da ya bayyana maka akan abin da ya shafi addinin Allah ne ya kashe maka ɗan uwa ya kashe kaza kaga kuma Allah ya karya shi akan idon ka ba abin da ya kai wannan dadi saboda haka Allah ya ce musu wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun muka tseratar da ku muka nitsar da fir'auna da mutanensa kuna gani akan idanunku aka yi haka to wasu malamai sai suka ce ni'imar da Allah ya musu ita ce ni'imar da annabi Musa ya ambata musu a suratul ma'ida lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su cewa ga wani gari can su je su shiga wannan garin wato in za su shiga kuma su sunkuyar da kansu shine wadkhulul baba sujadan su shiga kansu a sunkuye in za su shiga wannan garin da haka to kafin annabi Musa ya ga musu cewa ku shiga wannan garin sai kidan ya musu cewa akwai wasu ni'imomi da Allah ya muku sai yake cewa wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wa iz qala Musa li qaumihi tuna lokacin da annabi Musa ya fada wa mutanansa yace musu ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum yace ya ku mutane na ku tuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku iz ja'ala fikum anbiya yayin da Allah subhanahu wata'ala ya tada annabawa masu yawa a cikin ku malamai suka ce babu inda aka samu tarin annabawa suka fito daga wannan tsatsan sama da banu Isra'ila Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabawa masu tarin yawa a cikin ku iz ja'ala fikum anbiya sannan yace wa ja'alakum mulukan Allah ya sanya ku zama sarakuna ku kuka zama masu mulki wasu malamai suka ce muluk sune magidanta Allah ya sanya tarin magidanta a cikin ku wannan ni'ima ce sannan wa atakum malam yuti ahadan min alalamin Allah ya ba ku abinda bai ba mu kowa ba cikin talikai haka wannan ya zama ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya musu da haka Allah ta'ala ya annabi Musa ya kidan ya musu wannan ni'imar cewa ni'ima ce da Allah ya musu kamar yadda na faɗa a baya duk sanda mutum ya tashi biyayya ma Allah ya tashi aikin ibada to ya tuna shi kuma ni'imar da Allah ya masa shi yasa annabi Musa da ya lissafa musu ni'imomin da Allah ya musu sai ya ce ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ya ku mutane na ku shiga wannan gari mai tsarkin da Allah ya wajabta muku shigansa wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasiri kar ku juya akan digadiganku sai zama kun juya kun juyo da baya kuna asadarru tababbu Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka Allah tabaaraka wa ta'ala yace musu uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imata wacce na ni'imtar da ita a gare ku sai Allah ta'ala yace wa aufu bi ahdi sannan ku cika alkawarin da kuka yi mu ufi bi ahdikum ni ma kuma zan cika muku nawa alkawari ku cika mun alkawari na ni ma zan cika muku nawa alkawari wannan shine tsarin Allah wannan ita ce ka'idar Allah duk wanda ke son ya ga Allah ya masa mai kyau to dole shi ma yayi mai kyau dole ya gyara duk wanda yake son ya ga sakamako mai kyau dole shi ma ya aiki mai kyau aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa ne da irin aikin da mutum ya aikata gwargwadon abin da mutum ya aikata gwargwadon irin kalan aikin da za gwargwadon irin wato kalan sakamakon da Allah zai yi masa waje za ku sayyi'atin sayyi'atun misluha wanda ya mummuna ya samu mummunan sakamako wanda ya mai kyau li yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna wanda ya mai kyau Allah madaukakin sarki ya saka masa da mafi kyau to da haka Allah ya ce wa aufu bi ahdi ku cika alkawari na ufi bi ahadikum ni ma kuma zan cika muku alkawarin da na yi muku to menene alkawarin da Allah ya yi da banu Isra'il ma'ana in an ce alkawari ya kunshi abubuwa guda biyu manya shine kai kai mun kaza ni in yi maka kaza so yanzu abin da za mu fahimta a nan shi ne tun da Allah ya ce mun yi alkawari da ku shi ne ma'ana mun yi yarjejeniya da ku ku yi mun kaza ni kuma in yi muku kaza saboda haka to menene Allah ya yi alkawari da ya ce wa aufu bi ahadi ku cika alkawari na da kuka yi mun ufi bi ahadikum ni kuma sai in cika alkawarin ku da na yi muku to sai malamai suka ce alkawarin da Allah ya dauka da su suna da yawa mafi girma kuma mafi akasari abinda malamai suka tafi akai shine abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala yake cewa wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 nakiba mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله تعالى يكتوى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل حقيقة الله يارك القوري بنو إسرائيل wanda mun yi bayani akan suwaye su wa ba'athna minhum 12 naqiba Allah ya ce mun wato ta sadda mun ta yadda jagorori guda goma sha biyu a cikinsu da aka banu isra'ila sai suka zama ƙabilu ne guda goma sha biyu shi ne a can da muka yi bayani inda annabi musa ya roƙi allah tabaraka wata'ala ya shayar da su ruwa wanda kuma za mu haɗu da ayoyin nan gaba insha allahu ta'ala allah ya ce to ɗausan nan ka bugi wannan dusan fanfajarat min hutnata ashirata aina sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu sai Allah ya ce qad alima kullu unasin mashrabahum kowa a cikin su ya san ina ne mashayar ruwansa ma'ana ina ne mashayan kabilansa da haka sai Allah ya ce wa qala Allah Allah sai ya ce musu inni ma'akum ina tare da ku da ilimi na da taimako na amma ga alƙawari na da ku la in aqamtumus sala idan kuka kiyaye tsayi da sallah wa ataitumuz zaka kuka kiyaye bada zakka kuka tsarkake kawukan kuka bada zakan dukiyoyinku wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhu kuka girmama su kuka mutunta su wa aqrartumullaha qalban hasana kuka ba mu Allah rance rance mai kyau wannan sune alƙawarin da Allah ya ce ku yi min shine wa aufu bi ahadi alƙawarin da muka dauka da ku za ku yi ku yi to ufi bi ahadikum ni kuma ga abin da zan muku la ukaffiranna ankum sayyi'atikum zan yafe muku laifuffukan ku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu dan shigar da ku aljannatai wanda koramu ke gudana karkashin ta haka in kun yi min wadancan to ni kuma alkawari na shine wa aufu bi ahdi ku cika naku ufi bi ahdikum ni kuma sai in ba ku aljanna sai Allah ya ce musu faman kafara ba'da zalika minkum duk wanda ya kafirce daga cikinku bayan wannan alkawarin faƙad balla sawa asabil hakika ya bata daga hanya madaidaiciya da haka ne wasu malamai suka ce a daga cikin alkawarin da Allah ya yi da banu Isra'ila shine Allah ya yi alkawari da su a bisa harshen annabawansu cewa in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi to kowa zai ajiye shari'an sai masa biyayya shine Allah ta'ala yace wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتبي لتؤمنن به ولا تنصرنه لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم.
قال أقررتم وأخذتم على ذلكم عصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah ta'ala yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin tuna lokacin da Allah ya dau alkawari da annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma cewa duk abin da na baku na littafi ko hikima thumma ja'akum rasulun sai ga wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku la tu'minun bihi za ku yi imani da shi wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi da haka in aka ce yau ga annabi nan yana wa'azi sai Allah ya aiko wani annabi a lokacin annabin na raye to ba ma al'umma ba shi kanshi annabin ajiye ta shari'an zai yi yayi biyayya ma annabin da ya zo bayan shi shi yasa manzo Allah ya ce lauka na Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai inda annabi Musa na raye to da ba abin da zai tseratar da shi gaban Allah sai dai ya dawo bayana ya mun biyayya sai ya mun biyayya Allah ya ce qala a aqarrtum wa akhadtum ala zalikum isri Allah ya ce shin kun yadda kun tabbatar kun riki alkawari na za ku yi haka qalu aqrarna suka ce tabbas mun yadda qala fashhadu Allah ya ce ku shaida wa ana ma'akum minash shahidin kuma ni ina tare da masu ina tare da ku cikin masu shaidawa wasu malamai suka ce alkawarin da Allah ya da banu Isra'ila shine yayi alkawari da masu ilimin cikin su wanda ya shafi masu ilimin al'umma gaba daya har waɗanda ba banu Isra'ila ba shine duk wanda Allah ya bashi ilimi to zai bayyana abin da Allah ya bashi ba tare da ɓoyewa ba wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya ce tuna sanda Allah yayi alƙawari da waɗanda Allah ya ba su littafi cewa za ku bayyana abin da ke cikin littafin nan wa mutane ba za ku koyi ba za ku yi bayani shi filla filla ba tare da kun ɓoye wani abu ba ba tare da kun sutulce wani abu ba bayan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayaninsa bayan Allah ya bayyana shi a fili ko kuma ku boye Allah tabaraka ta'ala ya ce mun yi wannan alƙawarin da duk wanda Allah ya bashi karatu na farko shine malamai suka ce banu Isra'il Allah sai ya ce amma fa nabazuhu wara'a zuhurihi wannan alƙawarin da aka yi Allah ya ce sai suka dauke shi suka yi wurgi da shi ta baya kaga inda ta gaba suka yi wurgi da shi ala in yana tafiya ya gamu da shi amma sai ya dauke shi ya wurgi da shi ta baya kaga bayan da zai yi baya gani alƙawarin kenan ya mamanta da shi washtarau bihi samanan qalila amma Allah ya ce sannan kuma suka saida ayoyin aka ba su wato farashi wanda yake mafi karanci farashi dan kadan fa bi'sa ma yashtaru tilda abin da suka saya wasu malamai suka ce alƙawarin da Allah subhanahu wataala yayi da su shine lokacin da annabi Musa yayi addu'a a cikin suratul a'raf tun daga farkon addu'ansa har zuwa inda Allah ta'ala yake cewa waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk Allah tabaaraka ta'ala annabi Musa ya addu'a yace Allah ka rubuta mana a wannan duniya ka sa a wajenka ka tabbatar mana kyakkyawa a nan duniya har kuma a lahira Allah mun dawo zuwa gare ka Allah sai yace azabi usibu bihi man asha'u min ibadi azabata ina riskar da azabata ga wanda na so cikin bayina sai ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahamata kuma ta yalwaci komai amma ga ka'ida nan duk wanda ke son rahamar Allah Allah ya yi alƙawarin zai masa rahama amma shi kuma ga alƙawarin da zai yi Allah shine fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun zan rubuta rahamata ce ga waɗanda suke tsoron Allah kuma suke ba da zakka suke tsarkake zukatansu sannan kuma suke imani da ayoyinmu Allah sai ce allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi sune waɗanda suke biyayya wa manzo kuma annabi ummi wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma ya zo da abin da ya gagari masu rubutu ya gagari masu karatu allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil wanda suke samun shi sun same shi a wajen su a rubuce a cikin attaura da linjila ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yana umultan su da kyawawa yana hana musu munana yana halatta musu duk wani abin da yake mai dadi ne yana kuma haramta musu duk wani abin da yake khabith ne kazanta ne sannan wa yadau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim yazo ya sauke musu nauyi da kuma wato dauri da aka yi musu da nauyi da aka daura musu annabi ya zo dan ya zama rahmatan lil alamin ya zama sauki rahama ga talikai baki daya allati kanat alaihim fallazina amanu bihi wadanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu suka bibiyi hasken da aka saukar da shi tare da shi fa ulaika humul muflihun wadannan sune rabautattu wadanda suka rabauta haka wannan wasu malamai suka ce shine alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya da su in kun yi min kaza zan yi muku kaza in kun yi min kaza zan yi muku kaza wanda kuma wannan shine tsarin Allah duk halin da ake ciki to sai an koma an bi tsarin Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza wa mutane sai sun canza Allah baya gyara wa mutane sai sun gyara duk wanda ke son Allah ya masa abin da yake so to sai yayi ma Allah abin da yake so sai ya gyara tsakanin shi da Allah sai Allah ya ce yi yayi bari ya bari lokacin ne in ya daga hagu ya ce Allah ba ni sai ya bashi Allah tsare ni sai ya tsare shi Allah sada ni da rahamarka Allah sai ya sadar da shi da rahamarsa wannan shine tsarin Allah wannan kuma shine abinda Allah subhanahu wataala ya ambata mana cewa ya mana alkawari yayi alkawari ma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari la yastakhlifannahum fil ard zai ba su shugabanci a bayan ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da waɗanda suka gabace su wala yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada lahum sannan kuma zai ba su dama da tamkini su yi addinin da ya yarda musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sannan Allah ya yi alkawari bayan tsoron da suke ciki zai musanya musu ya kawo musu aminci amma me sharadin shine ya'buduna la yushrikuna bi shay'a su bauta mun kar su hada ni da kowa wajen bauta su bauta mun kada su hada ni da kowa wajen bauta Allah sai ce faman kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun ko faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda ya kafirce ko ya juya baya bayan wannan to waɗannan su ne fasikai ashe idan ana so a samu zaman lafiya a samu aminci a samu daman yin addini a samu shugabanci to shine bautan Allah ba shirka wannan tun a duniya kenan sannan kuma an ji lahira kamar yadda muka ji alkawarin da Allah yi wanda ya masa waɗancan ababen da muka lissafa alkawarin Allah shine zai bashi aljanna saboda haka in dai mutum yana son Allah ya cika masa alkawarinsa to dole ya cika alkawarin da ya ma Allah shine wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum Allah sai ya ce wa iyya ya farhabu ni kadai ku ji tsoro na ni daya na kar ku ji tsoron wani tare da ni ku ji tsoro na ni kadai in ji Allah subhanahu wa subhanahu wa ta'ala to saboda haka Allah ya ce ku ji tsoro ku ji tsoro na ni kadai to wannan ayar insha Allah ta'ala akan ta zamu tsaya kuma a gobe in Allah ya kai mu zamu sake dauraya akan ta akwai abubuwa na fa'idoji da ya kamata mu cire wanda ba mu cire su ba a yanzu insha Allah gobe zamu sake bi ta kan aya kamar yadda dama mun san cewa mu tafsirin mu ba gudu muke yi ba ba kuma damuwar mu mu samu mu sauke ba abinda muke samu abinda muke fata shi ne ɗan kaɗan da za mu karanta Allah ya sa mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi Allah maɗaukacin sarki ya sa alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu wannan wata mai albarka da muka shigo ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ga imantan sai da dace kuma ina jin hankalinmu wannan dama ce muka samu kuma babu mamaki ya zama cewa wannan ita ce ramadan ɗinmu ta ƙarshe wannan ba abin mamaki ba daga wancan ramadan ɗin zuwa yanzu dubbanni sun mutu wasu mun san su wasu ba mu san su ba wasu yau muna ɗaya ga watan ramadana wasu ajiya Allah ya karɓi rayuwarsu wasu sun ji sanarwar cewa an ga wata amma sanda aka ɗauki suhur su kuma sun yi sabar zan saboda haka babu mamaki wani akwai wanda su kuma wallahu alam ba mu san ko muna ciki ko ba ma ciki ba akwai wanda yanzu an ɗauki na farko da shi amma za a sha ruwa yana kabari akwai wanda za a yi rabi da shi akwai wanda za a yi kaza da shi akwai wanda ranar ƙarshe Allah zai karɓi rayuwarsa babu wanda ya san yaushe ne ranar tafiyansa saboda haka duk damar da Allah ya ba wa mutum ya yi ƙoƙari ya gani manci wannan damar kullum yana maimaita maganar ibnul qayyim Allah ya masa rahama da yake cewa inda a ce Allah zai ba da dama ma waɗanda suke cikin kabari tun daga wanda ya fara mutuwa har zuwa mutum na ƙarshe da ya mutu a ce Allah ya tambaye shi ya ce masa faɗi wata alfarma guda ɗaya da kake so maka a duniya ya ce abinda zai ce shi ne Allah ina roƙonka duk sanda aka ce an ga watan ramadan Allah ka bani dama in dawo duniya ina bila raka a biyun kuma in kwanta sai kuma shekara mai zuwa kaga ashe wanda Allah ya bashi daman da zai iya yin sallan tarawih wanda Allah ya bashi daman da zai iya yin sallan tahajjud kuma ya bari damar ta kubuce saboda taɗin majalisa ko saboda kallon fina-finai ko saboda shirme da surutu da abubuwan da ba su da amfani a duniyarsa ko lahiransa babu shakka wannan mutumin ya yi asara babu shakka mutumin na ya asara saboda haka dama ce dama ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa ramadana ba wanda Allah zai haramta masa alkhairin ramadana sai mara rabu sai wanda bai da rabu wanda Allah ya riga ya rubuta cewa dama shi wannan fallasasshe ne shi shine wanda zai samu cikas Allah ya bashi damar ganimantar watan Ramadana kuma har ta wuce bai tsayaye abin da ya dace ba har ta wuce bai tsayaye abin da ya kamata ba da haka mu dage da ibada sannan mun ga halin da kasar mu take ciki kasar mu tana buƙatar addu'a wannan Ramadan din ita ce Ramadana ta kalce da zamu yi karkashin wannan shugabanci Ramadan mai zuwa muna karkashin sabon shugabanci saboda haka lalle lalle muna roƙon Allah mu dage da addu'a mu dage da roƙon Allah waɗannan da suke kai Allah ya samu rabu da su lafiya waɗanda za su zo kuma Allah ya haɗa mu lafiya ya raba mu lafiya Allah ya ba su ikon sauke haƙoƙinmu da ke kansu ya ba mu ikon sauke haƙoƙinsu da ke kanmu abinda suke na kurakurai Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon ganewa ya ba su ikon gyarawa Allah ya sa su gane su gyara abinda muke na kurakurai Allah ya sa mu gane mu gyara Allah ya mana jagorance mana albarka abinda muka yi na zaɓe Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ne zaɓinsa Allah madaukakin sarki yasa duk wanda ya daura shi akan mu yasa shine mafi alkhairi a gare mu Allah ya mana albarka baki daya Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa damir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rabbal alamin ya dal jalali wal ikram ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من متقاء شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا من النار وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين